تلك هم فيها كثير وجسير نعم وألقي فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك نعم إن ربك رحمن بما يحيي نعم وأما الذين ظلموا فبالجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك مم.
عَرَى أَنْتُ لَيْلَ مَجْنُونٍ نعم فَلَا تُبْهِرْ يَسْمِعْ مَا يَقُلُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَقُلُونَ إِلَّا مَا يَقُلُ آبَاؤُهُمْ إِنَّهُمْ مم.
وَإِنَّهُمْ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد على فاتح بما أغلق وفاتح بما سبق ناصر العاقل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما بعد yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wannan alfar za ka mai ba mu lafiya ya ba mu iko muka ga wannan masallaci mai albarka domin gabatarwa da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda wato aka saba ga Allah da mutum Allah subhanahu wa ta'ala bayan abin ba a kibar Allah wa zama labari na abin da ya faru ga Annabi Shu'aibu da mutanen da da kuma abin da ya faru da shi fir'auna sai da ala halaka da zuwa da mutane ne mun ga kenan shi ne da ala ma da kundar kiki ya mun fara labari kan da zalama ala ya ingita a zalimi ya kama shi wato ba zai ba zai kwace shi to ma na shirin mu dinki da wannan ranar ba ila al'ajalin ma'adudin idan wani ajali wanda aka faɗa lokacin ma'adudu inda Allah wani lokaci abun sani a wurin gaba ya ce ranar da yinin zai zo zalika da yawan wannan yinin la ta kallamu ba za a yi magana ba la ta kallamu bi arziki da ta haini la ta ta kallamu la ta kallamu la ku la bi zai ba zai magana ba sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah na cewa ayyama la ta wala abuwayin wa tusallimuna aydihim wa tajal qalbuna kana yaqulu sannan baki an hana shi magana matuƙar baki da zai magana shi kuma hannu an ce ya magana abin da ya kama ya fada abin da ya taba ya fada kaba an ce ya magana cikin da kai da tafiya to kaba ta fada kun je wuri kaza ka je kaza rana kaza ka je kaza lokaci kaza ka je kaza ya ga bayani akan aiki da ya kawo ba da duk da nan shi gargan jiki ya magana yake liman hukum alina dan da kuka yi da kan halu a tsarin lawa a kulle ce kuma da alam da ya koma mai magana ya magana shi za mu magana a kwari gaskiya shi ke nan ne yana hanyar da ga sarki sannan za ka ana faɗa tsakanin magoya guda wato tsakanin rai daga yan jiki suna faɗa an yi tashin kiyama Allah madaukakin sarki a lokacin da a yi wani ruwa ruwa mai yawa wanda zai kai kamar kwana arba'in ana ruwa ba dare ba rana ruwa kawai ake zubawa shi kenan ranar da ruwa da duk mutane da duk halitta dabbobi da me Allah da ganin da yake hada abin da aka fiye ma kai kai ma ko da za a ko wani mutum ya mutu dokar a teka ta a teku ko kuma a dace shi a zanta shi a busar da shi shi mutum gawa a busar da ita a dace ta a nike ta sai ga ne lauki a barba a ta a teku kawai sai Allah ya yarda eh wannan alƙawarin Allah ya ga ruwa dukkan ran da ke ya zo amma babu mai rai ba mai numfasa ba mai rufi sannan da akwai rayuka da kan da ake tarawa rayuka mutanen kirki a ce yena rayukan tsaye a cikin hawa suna tsayo rayukan kafirai da munafukai a cikin sujjin sai a tara duka wata rayuka a sa a cikin kafin mala'ika da sarajiri mala'ika nan ake faɗa mai buɗe kafo dama manyan mala'iku guda hudu ne ana kiran su mala'ika su kirani wato su ne jagoran kowane mala'ika ko ne matsayin akwai mala'ika da tarafi wannan ya gaba da halittawa shi ne mala'ika da zai zo da kowa a samu cuta da za ta duniya wanda ya buɗe wannan gaba saurari daga sama sun fito da fado rana daga sama su kulgo da fado kai daura kanta ma da rikido da fado kaga dutse zuwa uku narke da zama kura teku da kama da za ka kore zama ina babu ruwa kaga ta girgije gaba daya za ta yi wajen wala amsar ba a tudu ba gangara a yi da fa wannan mala'ikan da zai zo farka ko shi ne mala'ika a karaje gida ka da shiri da shekara ɗari biyar haka da shi malaika sarabi kai malaika mika'il malaika ɗari biyar haka da shi azrabi malaika ɗari biyar haka da shi jibril amma ne da haka su ne tafi Isra'il ya buɗe ga wannan ya buɗe ga ho duk rayukan nan da suke cikin wannan ƙaho sai da ta ruwa ɗin kamar dai magana misali a ce mutum ya zuwa irin boda mai lautun nan ta gari a tare da nan idan ya buɗa ba ita bace ba to haka ya buɗa kama duk rayuka daga cikin wanda ku bace shi a sama gaba da suna yawo haka kamar yadda wata ran an ayi wannan bararan nan farko farko da wani akwai wani lokaci na yawon kwari da tsoron wani ya ka dinga ganin kamar ko gara ko kwari ne buga wuki sun ci kire suna yawo to haka nan rayuka za su kire suna yawo sai Allah ce to ya rance da girmansa da buwayensa kowane rai a cikin rayukan nan gaba daya wanda ba wani ga adadin su sai Allah to kowane rai sai ya koma cikin gangan jikin da suka rayu da shi a duniya rayu ne na adam ne ko rayu ne na zafa ne sai dai ya ji cikin gangan jikin da suka rayu da shi a duniya don a yi musu tsabi tare zuwa ga alkhairi sai zuwa alkhairi zuwa ga dare kuma su dare ya ga hada abu zai zama mai rai ba za ga wani mai ya zama mai rai to dai da ya da tani rai da gangan jiki rai yana karar sa a wajen Allah in ba a yi aiki mai kyau ba yana cewa a raba su da wannan gangan jiki makwanaci mai lalata zuwa neman mata mai zuwa tsata ya kira tare da abu kaza da abu kaza to araba yawa saboda haka kulle din da aka yi kaza shi ga ganin sai da ke jawo domin shi zai yake duk abin da mutumin nan ya aikata a duniya da hannu shi zai bai da hannu wanda zai kama kayan kowa ko zai cutar da kowa gangan jikin nan shine mai hannu su abin da aka kama da hannu gangan jikin ne ya kaba kuma shi ne ya kulle su abin da aka ci gangan jikin ne ya sa aka ci kuma shi zai kai da ido su abin da aka kalla gangan jikin ne ya jawo kalla abin da aka tsada da numfashi aka biyo kan gunsa wanda bai halarta ba gangan jikin ne ya kofar hanci inda aka sata aka je ya kaba aka wani aiki na barna gangan jikin ne da kaba da aka je aka yi wani alaka gangan jikin yake da al'aura ta lalata kai komi da yare cikin ga gabobin da aka aiki da su kamar baki da yake barin karya da sauran ko ya zagi ko ya wani cin mutunci da sauran su dai duka rai da zana a gaban Allah ne duka na rai ne don haka duk wanda da aka yi ta gangan jiki ne shine da wannan barnan shi dai rai yana da yawa a sauran araba su da gangan jikin nan a araba su to shi kenan shi kuma gangan jiki zai kawo nasa hangari da ce a babaci na'am zai kawo hanzarin da shi kuma gangani da lalle shi ne mai hannun kamawa shi ne mai idon kallo shi ne mai kunnen jin magana shi ne mai bakin magana mai hannun taba abin tabawa mai kawar tatawa to amma daga ran da aka raba su da rai ya zama gawa ya taba tatawa ya je barna ya sabo ya bai taba zuwa ba to ya taba kamo wani abu wanda Allah ya ce kar a taba da hannunsa daga nan da aka rawa su da rai ya bi ya taɓa jiwa wani abin da Allah ce kar a ji ya bi ya gano abin da aka ce kar a gani ya bi ya mutu abin da aka hana faɗa ya bi sai da ai haka ya dama illa zuwa cikin rayu ne kaga ta na ya kawo hamdari ya ce illolin nan na ganganci shine mai hannu shine mai bakin magana mai kaba tafiya mai al'auran lalata mai bakin faɗa mai kunnen jiwa mai idon gani yanzu kuma ga shi ne idan da kuma ya kawo ya zaɓo da nan ala ta la ta kuma da kai ba za a mun ga haya a nan ba insha Allah irin abin da ake a duniya abu ka zai faru a kan mutu a ta jayayya ka ja da kotu ana neman su duk da ma a yanzu har da lauyoyi ala ta ana layara ba a mana haka ga yin buronin lafiya da rasu kuma kuka yi saboda haka ba mai raba ku inda za su ji da mutane inda a kai da a kai za a kai aljanna a kai aljanna shi ne aka faɗa cikin karu ne ne aka yi tsoro wannan abu ya yi kama da kawo ya gurgu su tafi sata na yayin da wato su haɗa bakin da za ka ya ga dai gindin nita shi gurgu yana da ne ba a yi tashi ga ayan jijiya na kallo ga nunannu nan ga wanda ba nunannu wani an jiru a mai baya na kallo ba wa wani ya tabo wawa a kan yake a zaune shi ko ba samu ga tsayi amma baya gani bari ya gani ya yi ana zuke wani kana da yaya to sai suka haɗa baki sai wa kawo ɗumin na yana su duk a wuya gurgu ya tsinko da raba da kan haka gurgu ya tsinko kenan daga da zo na ga a ai gurgu kenan to na kawa na kawa da rai da kawo ya ke a ba da ai ba kawo ni ba na gani wajen da bayan ka gurgu kan rai ku ga wa kayan ka ni ga ba ni ba ni ba na gani gurgu da azina da ka dawo da gurgu rufe ni da hannu da ko kuma da rike kai ba domin da ke gari ina ne kamowa ba da wannan magana ya dauke ni ba don an da shi da ya mutu gari a wai waye barawo haka ya fito baraye da kuma ɗayan ba zai yi ba in ba ɗaya to ha gangan jiki yake da rai sun buge da makon zula gangan jiki ne yake da abubuwa guda biyar da ake gane a kusa. Sai wato gani a ido ji da kunne riga da hanci magana da baki da kuma hannu da yake tabawa da kafa tafiya shi ba da zama da ba su wani baya yawa wannan shi ne Allah da arannan ba wani wanda ya zai magana ladin ne ya ne da irin Allah alama da suka kamar yawan tafiyar a cikin halitta arannan ga marasa arziki lahira biyan mutane wanda lahira ko su da arziki wa min sa'idin kuma a cikin ga masu arziki ku duba kullun zul alal kowanne su an rubuta cikin zul alal saboda iyawan Allah da gurin da Allah wani da ya rasulullahi tun da an rubuta dan aljanna dan aljanna dan wata wata kuma ya zama mu ba annabi ce a a ai ko lahu da abin da aka yi ku je ku da aiki idan an rubuta ka yana aljanna zai aiki a jini ya ma sauki wanda aka zo na wani sauki ta aiki gudan ka Allah ya kiyaye ba mu da ne tabo na ga wanda suka tsiyata suka zama ala ya ba abin arziki ko karam yadda ne da harafin san da mara gudarki ba billahi su ka hau da za a sa lawa biya da biyu suna jin wata tsara mai tsanani shi ne da biyu tsara mai tsanani wata rikon da kuma ƙara mara tsanani suka suna ji a kunja tana kuka tana kuki kamar kukan tafi sai da fara ƙara murya ya rage murya ya ƙara murya ya rage murya haka wuta suke yi ranar lafiya wutan nan ba mala'iku sun maka suka jiji shekara dubu sai bari shekara dubu sai da shekara dubu ta bari shekara dubu ta ja aka tabbata ba a ƙara duka a shekara dubu ya zama dubu uku kenan sai ka zama baka yanzu da wata lahira baka ce ba za ta yi harshe kamar da wuta a nan suke ganin harshe ta kokar da wuta ba a'a saboda ba ba akwai ka aikin bala'i a cikin daban daban za a sa mata kakali na wani aiki sarka ke guda dubu saba'in na rikiya ba ta ɗaure ta kuma kowane zarga ɗaya mala'ika dubu saba'in ke cikin nasara dubu saba'in sau dubu saba'in su wani arzikin mala'ikun da ke kokowa da wuta amma duk da aka kai kai ba na kai ƙara mutane barka da wanda ba ba za a da baje Allah na zube shi ya da kuka bada gaba ɗaya na ta da Allah zai da kowa ji ƙarin mana kowa ya ba sai dai Allah ya tsira da masu imani da mu da imanin ba za su gaba layar da wani hafiza ba su jin ƙararsa amma duk wani ana bai kiyaye shi ba in dai ƙara in ya ba su ga bai dai a wurin tarin ne don ba a nuna ba da wanda alaji da balanin ce wani wani mai kiyawar da wannan kenan ba ba bukatar auna aiki ba kafin a duniya ake auna aiki ma mutum yana wuta kaga aiki ya ba shi Allah ya kiyaye amalan da ku kaga wanda ba su da abin nan arziki a lahira a cikin sanin Allah ومن نار سنا تمودا لو يا ربي لو جيبن سنا جن ببر قرار حرما خالدين جارو دو تمودا مرامر جوار لو iya gurgudan zaman duniya da aka yi na kan mai da kai haka za mu zauna wato yadda zama da wama ka tafi da wama haka za mu da wama a wuta kenan har abada suna khalidi da jiya abadan akwai khalidi da zuwa akwai khalidi a barin na dama a wuta har abada saboda gwagwarar laifi wuzace ne guda kala bakwai ne waɗanda za a mutuka mutane a ciki kowanne da irin kalar laifin Allah ya kiyaye da ba ta rabu shi abin da ubangijin ka yi zo min da ziyarta alamu da nema wani zai zauna a wuta zai bi ta amma zaman ka ya ji daga ran da aka gama da kada zuwa nan ta zafiya shi za a ɗan wuta a wuta da za a ce za a kirga masa furtuna da yawan zaman da duniya ta yi daga nan da aka yi duniya zuwa ran tashin duniya yana sun bai adar ba har zuwa ran zuciya ma ce zaura ya wannan jikin auda da zai ji daɗi saboda ba gaga jira yana mu shekarun da sun kare to wannan sun ba da abin abin da za su kare su ko da aljanna da za a ce mai zauna cikin aljanna shi ma iya zaman da duniya kai gaba ɗaya in ya zo zai shiga da zai shiga in ji saboda ka zama mai daɗi bai son daɗi ya wuce mai zan wahala ne ke zan wahalan ta wuce don ya shiga cikin daɗi wannan haka za a zazzauna da wurin abin da Allah ya so waɗansu a fitar su a cikin su waɗansu a sa su a cikin ka idan aka yi kake so a yi cikin waɗannan bayan shekaru a cikin waɗannan bayan shekaru a cikin waɗannan har aka kai waɗanda Allah biye ne ba zai tafi kowa ba a cikin sai a kawo wasu akwatunan wuta a sa kowa a cikin akwati kawo masu zan wuta kowa ga gudan laifinsa a zuba masa a cikin kowa da gudani gwargwadon laifinsa malaku masu dukansa gwargwadon laifinsa komai gwargwadon laifinsa a hada a cikin wannan ƙaton akwati a kullum malaikun na cikin suna ta duka a ciki an sai ta suka ba wuri ya ta kafa agogo suna cikin wannan aka da wannan malaika ba shi yake ba ba ta yake ba baya fitari baya bayan gida baya to sai jama'a duk da ranar kaji wajen wa da aka yi wa kuliya azaba azabar yunwa har kuliyar ta mutu ana yi tilara daga wuta wanda Allah ya ganta a wuta kuma ya ga kuliyar ba a wuta amma sai dai matar cikin adawa kuliyar kuma ta zama halittar wuta tana ciwon masu na wuta tana mata ƙarin adawa eh ga kuliya ce sanar duniya ba sai Allah mai da cikin wuta yadda Allah ya ji a ruwa sai da ta faɗa ta zuwa da ya ga rokan ma ka san ku shi ina ta jin daɗi a cikin adawa ta gani ko to haka Allah ya kiyaye shi ne yan wuta wanda zai je kai ne gida ba su wani akwatuna kuma abu ya ba shi Allah kiyaye wani ma'ana ne ma'anar da ta ji bayan an ce za ku daɗe a wuta gwagwalar zaman duniya da lafiya a ya zaman duniya gaba ɗaya illa mata Allah ta abu sai mata a rabu da abin Allah ya zo wani ƙari alamu jaddu a kan gwagwalar sama da ƙasa bima lamun ta halar har wani babu kai zaman da ma babu iyaka alamar ta auda Allah ya tsaye wala alama nan sa Khalid da zamu da wani auda a baran har abada ina da fakan Allah ubangijin ka fa'alu ne yawa aikatawa ne bima yuridu ga abin da yake nufi Allah abin da yake nufi aikatawa to amma da zai kai ga amma ga wani da abin da alayra ba da fakan alayra sai du bada shi walan ya ko tidu aka dawo ta aka azza ko kuma ba a tidu da faga a cikin Allah wa bil jannati su kuma suna cikin aljanna ƙarin ne da ramu da cikin aljanna a damar da wannan iya gwargwadon samai da ƙasa illa ma ta a rahoto abin da Allah ya zo ga wannan ta a da'an wannan kyauta ne gada majalurin wanda ba ya yankewa ba ya yankewa wala da gobe Allah ya bai alim hakuri ya fiya alim Muhammadu wala da gobe ka kasance jimirin su ko kwando ma ya abu da haura daga abin da wannan Allah masu doro ke bauta da wa min aslamin illa an ajibu mudabu mudu alaban jana kama azabna ma ka muda kawai da mukalatu da wannan da gabanin wa hada wannan aya tanzilu lil nabi sallallahu alaihi wasallam lallahi ne da ba hakuri ga annabi Muhammad ma ya abu da ba da bauta komai illa kama ya abu aba ko kama abinda ubannan ke bauta ba ai bai ba da yin ibada da suke yi na bautan dodo ya kaure da gabani wa kada da na kaga wannan kuwa lalle mu Allah da duniya wa la la hukum lalle mu za mu suka mu latiba mu rabban du min azab na azaba gara mun dodo ba za mu yi da kowa ba ai ta amma kira ta har magana da duwa in kai ba ku yau ko ba ka ba mun ta ta kuma aga ka ta magana ce wala kada bina mu dal kitaba wala kada sayyidina sayyidina wa ولولا كثرة سبقت نظر إلى بابور أبان الحرم وإنه لفي شك منه مريم ولكل لما لوفينهم هدى أمامهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تنحر إنه بما تعملون خبير ولا تكونوا الذين ظلموا وتمتعهم النار وما لكم من دون الله إله شام ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرف الليل وطرفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واذكر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
Allah ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya alaihi hakuri sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi karka ku ba su abin da wannan kafirai suke ai duk ji ayan da farko suke masu masu moran da kawai Allah ya yi Allah da fara mu haka wa sallallahu alaihi wasallam alaihi kowa ba a da kuma abin da ya aikata wani alkhairi ya ga alkhairi wani ya ga kada kuma ana da kadan na mu da kitaba lalle mun ba alaihi musa alaihi salam kadan a qur'ani gaba daya babu wani annabin da aka yi ta kiran da aka yi ta kiran da wani a babu babu din da a kira a za a kira a kira a za a kira da kamar ne na biyu su fazo da an ta kiran da a kaga tun a cikin gudun bakar ake magana da an a aka zo da an yi da kara kaga na fari daga wani an zo da ta zaɓi ba ya kara ko ina da zai da in ba a gore da ko tun daga ta hana ba a gore da ko ana kiyaye kaga ne saboda fitilar akwai ta wanda suka bi in kuɗi ne an bi daɗewa a duniya an bi ina zuwa da ɗan haka mazan mazan ina zuwa shi da mahimmi an bi su sarauta an bi su kuɗi amma shi kawai zuwa su ki ba na wasa ana kiyaye Allah ta mun bawa annabi Musa da ta bi a saura kamar yadda muka bayani a ranar Allah ko a wannan masallacin da ko a wannan masallacin cewar ba fir'auna na kawo a saura ba fir'auna baya duniya ka dauka saura ba yau fir'auna ba a da saura ba an zo a ce masa Allah ne Allah ce kawai ta ba ba a kai da cewar a kawo littafi a irga kaza halal kaza haram ya da za a jiji ya da za a aure an hana gida an hana kata an hana a'a ba a zo kan nan ba a ya ce Allah ne Allah eh ba zai ba fir'auna ka yadda Allah shi ne Allah ce kawai ya kaza a duk wannan abin da suka da annabi Musa har aka aiko ayoyin da muka ake karanta ayoyin guda tara an ganda annabi Musa ya je da zama ciki ya dauki kuma da zama ganda hannu zai sa annabi ya zama fari in ya cire ya mayar ya da aka yi dawo da yake da da sauran abubuwan da aka gwada wa fir'auna ayoyi guda tara domin ya yarda suke da yake ba rana da ya sandar annabi Musa da bi da mutum dubu sabaka dubu talatin kamar da kuma kabe ka cikin tafsirin sa sun rasa ran su a cikin Misra Fir'auna na kallo har shi ma ya tabi ya yi gudu da kafa kuma har ya yi tashi amma ko bai yarda ba mazi zai kira taron gaggawa ne da ya yi mula da haru da da haruna ya fi arziki arziki wa kawo yanzu yana za a yi kar a mada hukuncin komai a farki kawai a ji a yi gayyar matsafa shi ne zai nuna mana hali har yana da banda da kamar shi da haɗe mutum a gaido matsafa masu irin wannan aiki ya ji bai da to haka aka kai da shi Allah ya halaka da Fir'auna bayan halaka da Fir'auna ya kawo bani Isra'ila wanda a man musulmi ne sun ce sun mutu da suna tada da Musa wasu ake raunar wasu ake tutarwa to aka ba su a saura domin shari'a to kai in ji Allah ya kaza in ji Allah bar kaza to a kai jira ya ji kawai su lafa sai aka saba a cikin wannan littafi ya tarziki wata dalili kan Qur'ani waɗansu suka ji a saura gaskiya ne daga cikin malamin Yahuda waɗansu suka karita kamar yadda Al-Qur'ani yake a yanzu Qur'ani ya yi gudu a yau a zuwa duniya musulmin Allah su ne da Qur'ani gaba ɗaya gaskiya ne sauran kuma ba su yarda ba Allah ya kiyaye wala la kalimatu ala da ba da wata kalma ba sabaka da sariga da rabbika daga ubangijin ka takirul jarai shawara da Allah ya yarda wai zai zai da girin kadu wal jarai zai dinki da zatu da sakamako ne ka laika halittu ila yau ya wani yanki yawa ba dan haka ba ya kure bai da an gaba eh duk da duk a duniya da ka abin da za a yi da ya dai kawai a ga mala'iku na ta wurin mu kawai za a yi za a kama shari'a Allah ji da za a yi ba eh sai an ji lahira a ikira ba da haka kuka da an yi an gama shi maktala gobe shi ne abin da suka dama ne a cikin wannan lalle masu karyatawa da bi shakkin za su kokonto yin ba ga da muridi a aukar da kokonto suna da a cikin haka wayan kullu amma kowa daga cikin halitta da mutumin kirki da wanda ba da ciki gaba ɗayan su kowa da kuma da malamu zai na hura buga amala ko ba ce Allah zai saka masa aikin da ya cika masa sakamakon aikin a bashi ya gada dai ba a rage wa mutum azaba akan laifin da ko a kara masa ba a rage masa lada ko ni'ima akan ladan da ba a haka ina ga ya mu na kabiru Allah kan masani ne wato shi da wajen abin da suke aikata alim yuwa ne da zawahiri ma'ana kabiru ya san koyan abun da zai da yadda ya san koyan abun ये ज्यादा को الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Allah ya rabu da san da jinka da data alal amal ya da aiki ya amala da kada wani wani wa du'a da kira ile zuwa ga wani din kama wani mutum da aka umarce ka yawa wani ya tafiyan mantawa sanar duk wanda ya tuba amana ba da gaggawa haka da kan jima daya ta abin da ke dabe wala ta dagawo kada ku yi shigi ya ku mutanen qur'ani jawo yu hududallahi kar ku tsallake dokokin Allah inna ma ta'maluna basira Allah yana ganin abin da kuke aikatawa wai da duku ne na ga muku biye da shi wala tarka min karam farkata ila alladhina zalamu za ka azalimai bi mawadin da soyayya kar ku yadda ku yi soyayya da su ko yarda da ayyukan da suke yi wannan ko shi ne abin da yawancin wasu ba ta mana asiri son wanda son maciyin Allah kana son maciyin Allah kana kidiki kanka cikin mazoyan Allah ka yi ƙarya kana an gane wannan an Ibrahim dulla da biyar nasa Allah ya ce wani falawa ta bayyana annahu aduwwu lillahi da bara min babban sannan adara wanda ya girma hannunsa daga nan da ya gane maciyin Allah ne babba to ko addu'a bai kare masa daga nan ya mata fara a yake ba su bane haka ga nan amma kuma kai koyi da dare a irin wannan amma ga mutane suna shiga inda ba ta ka sai ka ga an zo ana soyayya da wani wanda yake makiyin Allah makiyin manzon Allah makiyin addinin Allah makiyin manzon Allah wanda ne zamu wani ma zai kafi a kai kuma ya ga musulmi na zuwa har ma musulmi na fara a kai in wani mun wani abu wanda a tunanin ya burge kuma bai burge ba jama'a ji tsoron Allah idan kun karkata zuwa ga zalimai ba ta mazo kuma laro sai wuta da tafi su almarbu ma mana haka mutum ya da da wanda yake in ka san mutane kirki bayan Allah da su za da duka lahira da su za da duka idan kuma kana son mutanen banza mai azun mutane wanda ba su da kirki da su za da duka a kula da wannan sosai a kula in an gargara wajen guda ya gaji Allah ta za a ga wuta yawa wa malakum babu a gare ku in dunillahi wani Allah minaudiya madinin dallama babu ya bazu na kuma yau da za su kare ku in dai har wani kaji ka shiga wajen Allah to wannan babban zai hana Allah maka azaba ba kuma da sun faruna sannan ba za a taimaka musu amma ana a dinga kulawa da nan sosai domin nan abin da yake nufi waɗanda suke biyar makiyan Allah to makiyan Allah ba su ga su hana Allah ya musu azaba ba amma wanda ya bi masoya Allah ai wajen Allah za su tafi to wannan kan za a suna da tasiri biyoyin suna da amfani Allah ta hama wanda ba su nuna da kyau da mala da mai tasiri ya bai muku ba wadda masu fito wala ta yi faru sannan wala ta maka muku ba su mula wani na azabi a haleku daga azaba waje ya saraka ka ɗaya da sallah karafayin na hali gefen yini biyu na aka damu sallah guda uku gefen yini shi yini gefukan da biyu farkonsa sallar asuba ƙarshensa azhar da asar kaga anan tarafa yin laili na abin da sahar da jibunan yini guda biyu an zaɓi wannan salloli guda wa zurban min laili da kuma ɓangaren dare ɓangaren dare kuma yana da sallar magariba yana da sallar isha'i yana hana an zaɓi lokaci biyar إن الحسنات تارجع أيوكا كتلوات الخمس كما الله بيدنا يريهم السيئات سنة تبيع دمونا دوكا قرانا منبي سنة تبيع وذلك ذكرى للذاكرين وانا كما وعدني كما سوى على الدعاء Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ba Allah zalibi ya zo na alwala na sallar kowace sallah in ya zo da alwala in ya wanke hannu zunuban da hannun suka yi zube ta da ruwan da zai diga a hannun wajen alwala in ya kurkwa baki ya toba ya toba da zunuban da bakin da suka yi in shi ka ruwa a hannu ya fetar ya fetar da zunuban da hannun zai ɗauka haka dai in ya ƙare to an yabe masa saboda in rabu na da zuwa sai ya sai dai ka ba'ira ba ya aikata ka ba'ira ga zunuban da suna nan a kan ba maka alƙawari ba sai kuma wanda yake so ni Allah ya yi zani ga rikira wannan wa'azi ne da zakiri ga mazu a zuwa wajir ala ga annabi Muhammad kai hakuri ala za ka wani kan cutar wannan mutanen da ke maka rasulullahi har ala sala ko kuma ana cewa kai hakuri akan sallah sallah ba abu ne na wata ba na ga Allah sallallahu alaihi wa sallam bani da daren da Isra'ila da Miraji yana akan buraka yana da jiya kafin yayin da ya daure ka hanya yake sai ya ta kan kamarin annabi Musa ya zane shi a cikin kamarin da dare na da Allah ya mutu ma ya da dare na da Allah a cikin kamarin sa to mu koya ma Allah da Allah lura kan agaji kuma sai ayi Allah kun ga wannan ba karamin kuskure bane ba ma yi wani abu da yake faruwa galibi wajen jinya mutum ba lafiya ana kula da gwaje-gwaje a kai a likitoci a za mu fa likita ya zo an cika hannu da takardu wanda da ya mutu a kan da su za a ba su da amfani inda ya mutu amma sallarsa da zai je lahira da zai zai in ka gaja gaba annabi sallar shi da mata jagora ita kuma ana wasa da sai na umar lokacin da abu da al'ada abu da al'ada Barakallahu